بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna safiyar ranar litinin ne wadda ita ce safiyar 24 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 297 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka sani da suna ibn qayyim al-jawziyya shaykh al-islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amuran tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da bayani akan shiriyarsa da yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma al'imam ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zajul ma'adi ne a halin tafiya a aikin hajji daga ƙasar su ta dimashq sham zuwa ƙasar makka Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyar ibn qayyim al-jawziya inda yake mana tarihin ainihin wato ghazwatu ta'if yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da mutanen ta'ifa wanda aka yi a watan shawwal a shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a darasin da muka yi da ya gabata akwai wani kuskure da ne wajen wata fassara wanda kuskure ne karara kuma abin mamaki babu wanda ma ko ya lura ne ko ya aka yi wajen da yake cewa fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biƙaƙi a anabi ƙuraishi sai na fasara da cewa nufin sallallahu alaihi wasallam ya sa an daɗe hanyar ruwa gaskiya kuskure ne wannan daga gare ni ni kira ban san da aka yi faruwa Allah ya gafarta mana ni da ku gaba da a anab jam'i na inab wata kila kalmar umbu mai ta wuce kwakwalwata wato inabi ne aka sassaye ba ba ruwa ne aka dasa wallahu musta'an zamu tashi inda mali yake cewa falamma farahu min amrihim fahu ila biladihim raji'ina ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma'ahum aba sufyan ibn harb wal mughira ibn shu'bah fi hadm at-taghi mun ji cewa saqif sun zo kamar da nabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ka sa su su musulunta to Allah ya karbi wannan addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ga su bayan wasu watanni sun turo wakilai sun zo suna so su musulunta da duk irin ta taɓurzar da aka yi cewa ba su yadda da kaza ba su ba za su yi kaza ba ƙarshe dai suka musulunta ƙarshe aka rubuta ainihin wasiƙa ta yarjejeniya wadda Khalid ibn Sa'id shine ya rubuta da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jakada tsakanin su da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi komawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura da Abu Sufyan ibn Harb da Mughirah ibn Shu'ba dan su je su ruguza ainihin wato Allah wannan gunki nasu dama shi Mughirah ibn Shu'ba garin dangin su ne garin ɗan uwan sa fa kharaja ma al-qawm wannan sahabbai guda biyu suka fita tare da ainihin mutanen Qaifa din Sakifawa hatta idza qadimu Qaif har tafiya dai ta kai su suka isa wannan gari na Qaif أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان sai mugiratu ya so ya sanya abu sufiyana a gaba ya zama shi ne zai jagoranci wannan aiki na rusa gunkin fa a ba zalika alaihi abu sufiyana sai abu sufiyana ya ce a'a ba a yi haka fa kala ya ce udkhul anta ala qaumika kai ya kamata ka shiga gaba ka fara shiga cikin garin wa aqama abu sufiyana bi malihi bi dil hadmi shi kuma Abu Sufyana sai ya yada zango rike da dukiyarsa bizil hadmi a wani waje da yake cewa dul hadmi haka yabo a nuskar amma kuskuren inji ne wannan asalin sunan wajen dul harami da ra'un ba dalil dul harami na fatan galo yabo ya zada zango a wannan wajen falon ma da tsala al-mujit ibn shuba alaha yadriku hadal mi'wad sai da mujit ibn shuba yana shiga garin sai zarci filin da aka aje temple wato wajen bauta inda aka aje wannan gunki na latu yana zuwa ya hau kan gunkin ya fara tsaron gunkin bilmi'wai da gatari ko diga wa kama dunahu banu mu'attab banu mu'attab ibn malik ibn ka'ab wato dangin shi ke sai suka kewaye shi khashyata an yurma suna tsoron kada ya faɗo aw yusaba ko a ya samu ainihin wato wani rauni kama usiba urwa kamar da aka harbi urwa kada wani ya harbe shi daga nesa ko kuma ya fado suna ganin kamar wannan Allah na ƙarya na da tasirin da ba zai bari a cutar da shi ba ko kuma masu bauta Allah za su ɗauki mataki na illata shi wannan sahabi da aka suka kewaye shi wa kharaja nisa'u thaqifin khussaran yabkina alayhi matan garin ɗa'ifa sakifawa suka fito su kuma suna ta kuka suna jin takaici suka fito suna kuka cewa an yi abin da bai dace wa ya kula abu su fiyana wal mughira fi yadribuha bil ta'as a lokacin da mughira din shuba yake saran gunkin nan da ainihin abin da sagatarinsa sai abu su fiyana yana cewa wahan laha wahal laha ya ce kai wannan gunki da kyau yake wannan gunki yana da ban mamaki saboda ana sare shi dama duk sun zuba mishi kuɗi a cikinsa in ka zo za ka yi sujuda ko ka nemi wata bukata a wurinsa za ka zuba mishi kuɗi zinariya ce da azurfa ake zubawa cike take da cikin gunki yadda ka san ana zubawa a irin mashin haka mai ba da coca-cola ɗin ko wani asusu to haka ake ta zuba kuɗi da haka ana fasa shi kuɗi na zuba shi na musu yana yake cewa kai wannan gunki da ban mamaki yake shi ba karama ta jiri bane gunki falamma hadama hal mughiratu wa akhadha malaha wa huliyaha da aka gama rugurguza gunkin aka dauko wannan dukiya da kayan kwalliya da suke wurin arsala ila abi sufyan majmu'a maliha min al-dhahab wal fiddati wal jibs sai aika wa abu sufyana ainihin wannan taron dukiya da zinariya da azurfa wal jiz'i da kuma wani nau'i ne shi ma na kayan abin nan wato wani wani dutse mai daraja na na na kasar yamma shine aljiz kama a ce murjani haka ko makamantar su yace waqad kana abu malishin ibnu urwata wa qarib ibn al-aswad قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف wadannan mutane guda biyu Abu Malish dan gidan Urwa din da aka kashe da Qarib ibn al-Aswad su su riga da ma sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan tawagan nan da tawakilci thaqif hina kutila urwatu yayin da aka kashe Urwa su sun zo yuridani sirata thaqif sun zo su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna so su rabu da sakifawa za su fita daga cikin wannan tari na kafirai wa Allah yujami'ahum ala shay'in abada kuma ba za su sake tarayya da sakif akan wani abu ba akan wani al'amari ba har abada sun cire kansu daga cikin dangantakar su da sakifawa fa aslama su biyu da Abu Mutai shi wancan Qalib ibn al-Aswad suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shikenan ku zabi dangin da kuka ga dama yanzu kun rabu da dangin kun fita daga cikin saki amma a ɗabi'ar ɗan adam kana buƙatar dangi majibinta abokan harka to ku zabi duk wanda kuka ga dama a cikin musulmi sai in mayar da shi ya zama dangi sai suka ce natawallallaha wa rasuluhu mu mun zaɓi kawai mu zama majibinta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa khala kuma aba sufyan ibn harb eh gaskiya ne Allahu waliyul mu'minin wa rasul sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minin anfusihim amma da kuna da buƙatun dangi dan haka na ba ku yanzu kawunku ɗan uwan mahaifiyarku shi ne zai zama waliyin al'amarin shi ne abu sufiya baban su mu'awiya sai suka ce to kala fa kala wa kala na abu sufiya me yasa abu sufiya ya zama kawunsu saboda akwai wata mata subai'a bintu abdi shams ibnu abdi manaf ita ce mahaifiyar urwatu dan mas'ud din can da haka su waɗannan yaran kaka take a gurin su mahaifiyar mahaifinsu shi shi Abu Wadiyin mahaifiyar mahaifinsa yar gidansu Abu Sufyan ce sunanta Subai'a bintu Abd Shams ibn Abd Manaf shi ma Abu Sufyan da kuma dan wannan dangin da haka tanan ya zama kawo su wato dan ko mahaifiyarsa falamma aslama ahlu ta'if sa'ala Abu Malik رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي عن أبيه أروة دينا كان عليه من مال الطاغية yayin da sakifu suka zo suka musulunta sai Abu Malish ya roki alfarma abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama a kwashi kuɗi daga cikin tarin dukiyar da aka samu a cikin wannan temple na wannan ainihin gunki ya biya wa mahaifin shi wani bashi da ke kansa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيادة بشكل شكل إباك اليا فقال له قارب بن الأسود كما قارب بن الأسود يتي وعن الأسود يا رسول الله فقدي لما بابانا أسود شما ينا دباس سكا أكن شدون الله شما كبيا مشن قولنا كنا وأروة والأسود أخواني لأب وأم وأولا متعني قدابي واتو أنقوان جولاني لأب wa ummin ga uba da uwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal aswada mata mushrika sai annabi ce kai a arab matsalar da zaka samu shi mahaifinka al aswad shi ya mutu kafiri wancan ku mun ji ota dan mas'ud ya mutu ne musulmi shahidi ne da haka annabi yana ganin bai dace a dauki dukiyar musulmai a biya wa wani kafiri da ya mutu a kafirci bashi فقال قريب الأسود يا رسول الله lakin tasil musliman za qarabatin yani nafsi yace amma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ina ganin abinda zaka yi ni zaka yi wa babana ba zaka sada zumunci ne da ni dan uwa ne musulmi yani nafsuhu yana nufin kansa wa inna madaynu alayya kuma bashin a kaina yake da babana ya mutu bashin ya dawo kai wa ana allazi atlabu bi a gurina ake neman bashin masu neman bashin ni suka sani fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan an yaqdi daina urwa wal aswadi min mal al-taghi ya fa'al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa musufyan to shikenan ba komai a dauki kuɗi daga cikin kuɗin da aka samu a wannan temple a biya waɗannan mutane guda biyu ba su sukan su kuma haka aka yi wa kana rasulu wa kana kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi kataba lahum wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu ko kuma sakon da ya rubuta ne yarjejeniya ga ainihin sakifa ita ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin nabi rasulillahi ila almu'minin inna ibata wajjin wa saydahu haram la yuqadu man wujida yasma'u shay'an min dhalika fa innahu yujladu wa tunba'u thiyabuhu fa in ta'adda dhalika fa innahu yu'khadhu ويبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتشي بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله أهيجي برحمة بجمع كفارة والنربوتو من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين wannan sako ne daga annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga mu'minai inna ibata wajjin lallai wato abin nan tsiro ko abin nan yabanya wanda ke fitowa a wadi wacce sunan wani wadi sunan wani kwazazzabul wasaidahu da abun farautar da ke rayuwa a cikin wannan wannan ainihin wurin haramu wa haramun ne su ma yanzu wuri ne mai alfarma kamar makka da madina la yu'ghadu ba a tumbuke komai a wajen man wujida yasna'u shay'an min zalika duk wanda aka samu yana aikata wani abu kwatankwacin haka fa innahu yujlal za kama shi a mashi bulalu wa yunzau siyabu za kuma a ainihin wato tun zuwa siyabu za a cire mashi tufafi ma'ana a cire tufafin a matsayin an mashi horo ko kuma a matsayin ya biya harajin abin da yi ayin ta'adda zalika in ya sake yi abin da ya wuce wancan na baya fa innahu yu'khadhu to za a kama shi yuballighu bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam za a kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi hukunci wa inna hadha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhammad annabi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi umarnin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله haka Khalid dan Sa'id ya rubuta wannan sako da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yata'addahu ahad babu wanda zai tsallake wannan umarni yadlimu nafsa sai zama ya cutar da kanshi fi ma amara bihi Rasulullahi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da Annabi umarta malam yace fa hadhihi qissatu thaqifin min awwaliha ila akhirih kaji qissar thaqif labarin wannan wasiƙa yana nan a cikin littafin Ibn Hisham asira da littafin tarihi na Imam Qabari da kuma littafin Ibn Kathir al-Bidayah wa Nihaya da kuma littafin Uyun al-Asad ta Malik Ibn Sayyid an-Nasri Amr rahmatullahi alaihim ajma'in sai Malik Ibn al-Qayyim yake cewa wannan ita ce kissa wannan shine labarin saqif min awwaliha ila akhiriha tun daga farkon labarin har ƙarshen shi su'unaha kama hiya malam ya ce mun kwararo wannan labari mun koro shi kamar yadda yake wa in takhallala baina ghazwiha wa islamiha ghazwatu tabuka wa ghayruhu wanda yake tsakanin yaƙan ainihin faqif da lokacin musuluntar su sai aka samu wani abu ya shiga tsakani shine yakin tabuka da ma wani labarin wanda ba shi ba amma kaga ya kawo shi a wuri guda kamar haka abin ya faru a jere ga baki daya yace lakin sai dai mu sun dan qayyimul jawziya asarna naga cewa yafi dacewa Allah na qaba kisatu kada mu tsinka labarin mu fada abin da ya faru a watan Shawwal sannan kuma zo mu ce to daga nan kuma sai aka zo aka tafi Tabuka aka dawo akai kaza akai kaza sannan kuma daga baya a shekara ta tara sai ga saki sun zo ce to mun ga cewa ya dace mu faɗa a wuri guda wa an yanta zima awwaluha bi akhirah so da zancen ya tafi gaba ɗaya bai ɗaya li yaqa al kalam ala fiqi hadhihi al qissati wa ahkamiha fi mawdi'in wahid saboda kuma in zo yi magana akan fiqhun da ke cikin wannan kisa a wuri ɗaya ba sai na faɗo sashen labarin na faɗi sashen fiqhunsa in je gaba in faɗi kuma wani ba ko kuma in faɗi sashen labarin in na je gaba na ƙarasa in faɗi fiqhun gaba ɗaya a wuri guda فنقول ذاك موسى ابن القيم sai mu ce fiya min fiqi daga cikin abin da ke cikin wannan kisa na fiqi jawazul qital fil ashhuril hurum halaccin yin yaki a watanni masu alfarma sune watan al-muharram da watan zulqa'da da zulhajja da rajab ana iya yin yaki a cikin su wa nasxu tahrimi zalika abinda yazo da cewa an haramta yaƙi a waɗannan watanni to wannan yana nuni zuwa ga an soke wannan haramci fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min almadinati ila makkata fi awakhir shahr ramadan domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ya je makka dan yin fatu makka ne a ƙarshen watan ramadana na shekara ta takwas بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه sai da aka yi azumi guda goma sha takwas sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa dalilu alaihi ma rawahu ahmad fi musnadihi hadathana isma'il an khalid al-hazza an abi kiraba an abi al-ash'as an shaddad ibn aus annahu marra ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-fath ala rajul يحتجم بالبكي لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي فقال أخطر الحاجم والمحجوم dalili akan haka me yasa aka ce a ƙarshen Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai ga wannan hadisi wanda ke cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Asnan al-Kubra ta Imam An-Nasa'i da Tabayhaqi da littafin Ibn Hibban sahihinsa da Al-Mudam al-Kabir na Imam Tabarani ya kawo isnadin al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Imam Al-Sunnah wal Jama'a rahmatullahi alaihi inda yace haddathana Isma'il malam sama'ila dan ulayya ke ya ba mu hadisi an Khalid al-Hazza daga malam Khalid ibn Mahran al-Hazza wanda yake mishi lakabi da malam Khalid mai gyaran takalmi duk da yake ba gyaran takalmi yake ba an shafa dan wannan yana makwabtaka da su ne babban malami ne cikin malaman sunna ya rasu a shekara ta 141 daga Abu Qilaba wato Abdullah ibn Zaid al-Turmi ɗaya daga cikin limaman tabi'ai wanda ya rasu a shekara ta 104 bayan hijira shi kuma ya ce al-Abil Ash'ar daga Shurahil ibnu ada shine abul ash'ab shi kuma an shaddad ibn aus daga shaddad ibn aus abu ya'al al-ansari sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasul sa shekara ta 58 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu lalle yadda abin ya faru marra ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi shaddad sun wuce tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaman al-fatih lokacin da aka yi fatu makka ala rajulin sun wuce sun ga wani mutum yahtajimu yana yin qahu bil baqiya a wajen baqiya wato kusa da makabartar baqiya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li thamani asharata laylatin khalaq min ramadan yace wannan abu ya faru ne a ranar da aka yi azumi aka kai azumi na 17 aka shiga dare 18 wa huwa akhidun bi yadihi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannuna fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aftar al-hajim wal mahjum da wanda aka mishi kafon da wanda yayi duka azumin siya kai wannan kuma shi ma shine akhirul amrayni game da hukuncin kafo da azumi duk wanda yayi kafo da azumi da wanda yayi da wanda aka mishi azumin siya kai a wannan zamanin da muke rayuwa ko kuma a bayan kusana an tambayi al-allama ibn baz game da jini ba da yake fita cito jini wanda za a ya fita dan ciwo dan jin rauni idan babu yawa bai karya azumi domin dama shari'a ta zo da sauki ne cewa idan mutum yayi kaho aka yi masa to akwai tunanin za su bukaci duka zuwa ga abinci za su yi rauni saboda wahala aikin da kuma jin jinin zaka aka hukunta musu azumin su ya kare dan su ci abinci su samu karfi kwatankwacin su kwatankwacin mace mai haila da mai biki bukatuwar ta zuwa ga abinci ya sa aka yi mata wannan sauƙin haka idan mutum jini ya fita a jikin shi ta hanyar jin ciwo ya yanke ko ya taka wani abu mai kaifi ya ji masa rauni ko ya samu haɗarin abin hawa ya ji rauni to idan jini ya zuba da yawa to azumi ya kai aka bin bazin shi yace amma idan jini ne kadan kamar dan kankanin ciwo ne dan yankuwa ne haka ko dan kwarzani to babu laifi wannan ya ƙara cewa kuma hakanin jinin da za a ja a jikin mutum domin yi masa tahali za a yi za a yi gwajin jini za a yi test za a yi mishi malaria ko typhoid ko wani abu na test din jini ko ko ko waye ma za a yi mishi za a yi mishi abin da blood analysis to wannan shi ma babu komai domin abin da ake ɗiba ba wani mai yawa ba amma transfusion wanda mutum zai kwanta a jajinin shi lita biyu lita uku leda biyu leda uku to wannan ana ja shi kenan azumi ya kai to shi ma wajen jan jinin da a ce mutane ne suke jan jinin ba inji ba su ma da azumi su ya kai domin zai zama shi ne alhajimu da yake shi mai jan jinin amma ina da inji ne yake jan jinin yau ba mutum ba kawai dai shi dai mutumin zai operate in zaka duk wanda yaje aka ja mishi jini da azumi dan zai bada donation na jini ko zai je ya siyar idan siyarwa babu kyau ko to kawai ya ci abinci azumi shi ya kai ana bin shi wannan azumin bayan sallah wannan shine magana mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajimu wal mahjumu wanda yake ka wanda aka wanda ake masa duka azumin su ya kai wannan hadisi game da muka ambata Ahmad ya rawaito shi game da malai ambata da Imam Abu Dawud da Nasa'i a cikin Kubra da Ibn Hibbara da kuma al-Imam Abubakar al-Baihaqi a cikin sunan ɗinsa haka na al-Imam Abdul Qasim al-Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir wallahu a'lam to muhallin shahid a cikin shine da yace zaman al-fath fi ramadan li 18 laylatin khalaf min ramadan mala yace gaba da cewa wa hadha asahu min qawli man qala innahu kharaja li 10 khalul min ramadan wannan isnadin yi kawo wannan magana ya fi inganci fiye da ɗayan magana ta waɗanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ne bayan kwana goma a ramadan yace wa hadha al-isnadu ala shart muslim wannan isnadi ne ingantacce akan shart muslim faqad rawa bihi bi ainihi kuma muslim ya ruwaito wani hadisi da wannan isnadin keke da keke wani hadisi ne inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay lalle Allah ya rubuta kyautatawa akan komai wannan hadisi na cikin sai muslim a lamba hadisi na 1955 wa kama bi makka kisna asharta layla nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka kwana goma sha tara ya kusuru sala yana mai yin kasu saboda matafiyi ne shi har yanzu ya ci gaba da yin kasu sun makarata ila hawazin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga hawazin dangane da kasar kamar da muka yi a baya babu laifi mu kara yin wani tsokaci a kai mutane suna yawan tambaya yaushe za su daina yin kasar amsar da zaka ba su ko shine zaka bar yin kasar ne idan suna da hukuncin matafiya tashi akan domin kasar sallar matafiya ce duk wanda yake amsa suna da hukuncin matafiya to kasar ce sallar shi duk wanda kuma ya rude ya kasa gane shi matafiya ne ko matafi bane to sai kuma al-asl cika sallah shikenan ya zo na lafiya in dai har yanzu sunan ka matafiya kuma hukuncinka matafiyi ne shine kayanka a kulle inda kake zaune masauki ne ba gida bane masauki ne wato wanda kake haya kaman hotel ko wanda aka baka aro kuma kamutun su kayanka a kulle guzurinka a lissafe kwanakin da zaka yi kana kirge da su cewa lokaci kaza ko lokaci kaza ba garin nan yanzu sunanka matafi hukuncinka hukuncin matafi to amma idan ka rikice ka sa ganewa akwai wanda tabbas gidan haya yake hostel ai gidan haya ne shi ma ko sannan kuma kayan shi a kulle suke kuma yana lissafin semester ko station ko wane ne amma yana jin kuma kamar shi dan gari ne ya kasa gane a gari yake ko bakunta yake dan ya shekara biyu uku wani ya je China wani ya je Malaysia wani ya bar Zaria ya tafi UK a Kano wani ya baro Kano ya tafi ATBU ko ya tafi University of Lagos ko ya tafi Niger Maradi ko Yamai ko ko Accra ya kasa gane shi yanzu matafiyi ne ko mutumin gida ne to sai kuma al'asu al'asu shine cika sallah ga duk musulmi sai kuma cika cika sallah shi kawai domin ya fi mishi sauki ya zama abin da ke kan shi a raka'a biyu ce amma yayi hudu fiye da a ce abin da ke kan shi hudu ce amma yayi biyu duk da yake al'allama Uthaymeen rahmatullahi alaihi ya ba da fatawa a kan cewa ɗalibai masu tafiya ƙasashen waje karatu za su yi tsibiri ƙasar hasana idan matsayin matafiya suke amma hukunci ne wanda yana iya yi ma wani wani bai masa ba ya danganta ga ya halin da mutum yake ciki a garin haka nan ya tabbata cewa sabla da umar sun taɓa zuwa wani jihadi wanda suka je sun ci gari kaza da yaƙi sun ƙara sun wuce gari na gaba suka yi mishi hisab tsawon shekara biyu suna yin ƙasar hatta suna da kuyangi da suka samu a wancan jihadin wasu su sun yi sadaka da su har sun haihu har ƴaƴan suna guje-guje suna rarrafe a cikin sansanin amma yanzu suna yin kasar kaga suna da mata har da ƴaƴa a garin amma kuma tunda har yanzu suna jin su matafiya ne to kasar suke su ya danganta ba daɗewa ko rashin daɗewa ke hana yi ba a'a kasantuwarka matafi ko rashin kasantuwarka matafi malum malikiya sun kawo tafsiri wanda yake mai kyau ne kwarai cewa idan ka je ka zauna a gari ka san ran da zaka dawo kana matsayin matafi zaka yi kaso amma idan baka san abin da ka je yi baka san da zaka gama ba to zaran kai kwana uku sai ka dena domin in baka san ran da zaka gama abin ba daga wannan kwana uku duk wanda zai baka liyafa ya gama baka liyafa ta Allah da Annabi dole ka ci da kanka wanda abin da shari'a ta ce haƙƙin bako kwana uku ne ko to kaga kana gama kwana uku tunda haƙƙin bako ya kare ma'anar shi ka tashi daga bako kaga tafsiri ne mai kyau su kawo to amma wata kila har bayan kwana uku nan haƙƙin ka ne ya faɗi akan mutane amma kana nan da suna ko ma'anar bako shine irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya wuce kwana uku yana yin kasu wallahu a'lam ثم خرج إلى حوازن daga nan kuma bayan kwana goma sha tara a farkon watan shawwal kenan kaga can kwana sha takwas in ka kara da sha tara kenan kamar goma wajen goma ko sha ɗaya ga watan shawwal sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya je garin hawazin shine wancan hunain kenan fa qatalahum yayi jihadi da su wa faraza minhum ya gama da al'amarin su mun ji ya jira su a ji'irana kwana nawa kwana da kwanaki kafin su gazo sun ba kasa da ta'if sannan ya nufi ta'ifa fa hasarahu kaga a can ya tsakiyar watan shawwal ya wuce ribu ba'ifa fa hasarhum bid'an wa 20 layla ya sake yima ta'ifa kawanya na kwanaki 20 da wani abu mun ji cewa ma kwanaki 40 ne da yawan musulmi kaga kenan watan shawwal ya kare an shiga watan zulqa'ada to an shiga wata mai alfarma da aka hana yaki yace fi qawl ibn isaqa wa 18 laylatin fi qawl ibn sa'd wa 40 laylatan fi qawl makhul wanda kuma shi ne mafi inganci kamar yadda ya gabata wai za ta ammata zalika in ka kalli wannan lissafin kwanakin alimta anna ba'da muddatil hisari fi bil qa'adati wala budda zaka gane cewa lallai wani sashi na wannan hisarin da aka yi mafa'ifa babu shakka ya faru ne a watan zulqa'ada ba yadda za a gujewa haka walakin kad yuqalu wani na iya cewa lam yabtadi al-qitala illa lam yabtadi'u al-qitalu illa fi shawwal ai ba a fara yakin ba sai a watan shawwal falamma shar'ati tunda an riga an fara yakin lam yaqahu li-shahr al-haram to ba za a yanke yakin ba saboda wata bai kuma ya shigo walakin min aina lakum annahu sallallahu alaihi wasallam fara qitalan to amma dai na ku samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yakin fi shahr al-haram bai fara yakin ba Allah ta da kitab al-bishari haram sai da kuka samu cewa ya fara yakin ne a wata mai alfarma wa farqun bayna al-ibtida'i wal istidam wasu wannan magana suka ce akwai mutu tsakanin fara yaki a watan shawwal har a shiga cikin zulqa'ada da kuma fara yakin a cikin zulqa'ada shi kan kanshi wallahu ta'ala فصل ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه wannan hadisin kuma yana wannan kisa ta nuna halarci mutum ya tafi jihadi tare da iyalinsa fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahu fi hadhihi ghazwati ummu salama wa zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan yaki yana tare da ummu salama matarsa da zainab matar shi radiyallahu anhu asali dukkanin tafiye tafiyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga tafiya da matarsa yana daga cikin sunnar rayuwarsa da shiriyar sa tafiya tare da matarsa don haka ya halasta in akwai bukata da za ka ji ka ɗauki mata ka tafi da ita ko wata daga cikinsu ko wasu daga cikinsu wa minha jawazu nasbi al-minjani al-kufa da halaccin kafa mazaujawa a harbi kafare da ita wa ramihum bihi da halaccin wa jawazu ramihim bihi kuma al-harbe su da mazaujawa wa in afda ila qatl man lam yuqatil min an-nisa'i wal-dhurriyyah ko da kuwa hakan zai kai ga a kashe waɗanda ba sojoji ba kamar mata da yaya a ga aikin an harba ta za ta yi kan mai uwa da wabi wamin ha jawabu ƙarfi shagarin kufari akwai kuma halaccin sassare bishiyoyin kafirai idan ka na zalika yudda'ifu wa yazibu idan ya kasance hakan zai raunata su ya sa su shiga cikin damuwa huwa an kafihim kuma wannan yana da tsanani a kansu wannan shine kuskuren da na samu wajen fassara wancan kalma ta ina na dauka cewa daga umbub ne sai na fassara shi da ruwa bishiyoyin inabi ne aka sassare ba ba hanyar ruwa ce aka tushe wa min anna al-abda idza abaka min al-mushrikeena wala hika bil muslimina bawa idan ya gudu daga gungiyan gidan shi kafirai yazo gun musulmai sara hurran ya zama da duk da asali an haramta bawa ya gudu amma haramta bawa musulmi ne ya gudu amma bawan kafirai wanda suka sha cikin kafirci yana da yancin ya gudu ya dawo gun musulmai ya zama da qala sayyid ibn mansur haddathana yazid ibn harun an al-hajjaj an miksam an ibn abbas qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tiku al-abda idha ja'u al-abida idha ja'u qabla mawalihim malika wa isnadi ta hanyar malam sa'id dan mansur abu usman al-qurasani babban malamin nan daga cikin malaman musulunci ne sunan sa'id ibn mansur ya rasu a shekara ta 227 Allah ya gafarta mishi malam sa'idu ya ce haddasana yazid ibn harun malamin mu malam yazid dan harun al-wasiqi ya ba mu hadisi an al-hajjaj daga hajjaj dan arba'a ke an miksam daga miksam ibn najda ana cewa ibn najda ana cewa kuma ibn bajwa daga cikin rijal al-bukhari wa al-a'immati al-arba'a banda muslim an ibn abbas miksam dan najda shi ke ruwaita daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas qala inna Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'tiku al-abida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yanta bayi idza ja'u qabla mawalihim in suka zo suka musulunta kafin iyaye gidansu wannan isnadi ne wanda yake kyakkyawa yar matsalar da ke cikin sa shine an ana ta al-hajjaj ibnu arqa wallahu a'lam وروى سيد بن منصور أيضا مالا سيد بن منصور أرويته وقال يتي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيته annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci tsakanin bawa da mai gidansa irin wannan yanayi yayi hukunci kala biyu kaza annal abd idza kharaja min dar al-harb qabla sayyidihi annahu hur annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa idan bawa ya riga uban gidansa fitowa daga ƙasar kafirci ya dawo inda musulmai suke to ya zama da فإن خرج سيده بعده لم يرده لم يرده عليه لم يرد عليه idan ma shugaban nashi ya fito daga baya shi ma yazo ya tuba ya musulunta to baya mai mushi wa qaza anna sayyida idza kharaja qabla al-abd amma idan shi ne gidan ne ya riga bawan fitowa thumma kharaja al-abd sannan bawan ya fito rudda ala sayyidi za a mai masa kamar yake cikin musulmai zai fara bishe da haka wanda ya riga zuwa gurin musulmai shi ke da kiffa shi zai samu a abin nan zai zama hukuncin in his favor wani sha'abi an rajulun bin saqifin daga imamu amir ash-sha'abi yace daga wani mutum cikin saqifa qala yace sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yarda alaina abubakar abubakar wanda sahabi ne da shi ma bawa ne a wannan gari na Taifa mun ji cewa ya fito shi da wasu mutane sai iyayen gidan shi suka ce sai a dawo masa da shi وكان عبدا لنا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاسب فكيف باوا ne dama yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake muhasara wa sakifawa fa aslama ya musulunta fa aba an yaruddahu alayhi nabi sallallahu alaihi wasallama yace ba za a dawo muku da shi ba fa qala annabi yace huwa taliqullah Allah ne ya kanta shi kuma taliqu rasuli sannan ni annabi sallallahu alaihi wasallama ya kanta shi wannan isnadi ne wanda yake shi ma rijalu kutika da bai ambaci isnadi ba imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Sa'id ibn Mansur da kuma al-Imam Tahawi a cikin sharhu ma'ani al-asa wa qala ibn al-Mundhir ibn al-Mundhir ya fada a cikin al-Awsat cikin juz'in shi na shida haka ran kuma yana cikin al-Mughni ne ibn Qudama yace wa hadha qawlu kulli man yufadu anhu min ahli al-ilm wannan fatawar cewa duk wanda ya riga fitowa tsakanin bawa da mai gidansa yadda cikin musulmai shi zai zama ya samu martabar ya ci riban wannan rigayar tasa ita ce fata wanda aka samu daga dukkan wani wanda aka kiyaye ilimi daga gare shi duk wani malami da aka rubuto maganarsa to abin da yake faɗa ke malam ya ce faslun wa minha anna al-imama idha hasar hisnan wa lam yaftah alayhi idan wani limami wani komanda ya yi wani gari ya wani gari kawanya amma Allah bai bashi nasara ya buɗe garin ba wara'a maslahatal muslimina fi rahil an yaga kuma cewa abin da yafi dacewa da maslahar musulmai shine a hakura a bar wajen lam yalzamu musabaratu ba dole sai ya zauna ya ya ce dole ko a mutu ko a yare wajaga lahu tarku musabarati yana da yancin ya bar wannan aikin wa inna ma tanzamul musabara idan kana fiya maslahatu rajiha ala maslahati abin da zai sa ya zama dole kawai shine idan akwai maslaha ko take rajiha akan maslaha musulmai kuma a tarihance sun shayin haka su je wani waje su fara hisar daga baya ce fakke shi su tafi ko su ji sanyi ko su ji yunwa ko abincin sai kusa karewa ko su fahimci cewa a yakin alama kamar babu alamun nasara a cikinsa wannan ya faru da yawa cikin tarihi faslun wa innahu wa minha annahu ahrama min al-ji'rana bi umra daga ciki akwai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harama daga ji'rana وكان داخلا إلى مكة جنب شقا مكة وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يلي wani shi ne sunna ga wanda yake shiga makka ta hanyar fa'ifa da abin da ke kusa da shi wanda yake ya bi bayan taifa wa amma ma yaf'alu kathirun mimman la ilma indahu min al-khuruj min makkah ila al-jirana yahruma minha bi umra thumma yarju ilayha abinda ku mutane suke tayi waɗanda ba su da ilimi sai mutum ya fito daga garin makka ya je jirana ya ɗauki umara harama umara thumma yarju ilayha sannan ya koma garin makka fa hada lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ba haka yi ba ba daga makka yin sai ya je jirana ya ɗauki harama ya dawo ba wala ahadun min ashabihi albatta ko babu sahabin da ya taɓa yin haka wala tahabbahu ahadun min ahli ilmi ba wani malami da ya ce musabi ne ai haka wa inna ma yaf'aluhu awamun nas gama garin mutane waɗanda ba su da ilimi ba su da alaka da sanin ilimin addinin musulunci su suke wannan za'amu annahu iqtida'un bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghalat a tunanin su wai suna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace sun yi kuskure ba koyi bane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu inma ahrama minha dakhil ila makkah domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dau harama ne daga ainihin wato jirana a hanyar shi ta shiga makka walam yakhruj minha ila ila jirana ba wai daga makka ya fito je jirana ta kanas ta karo ya dauko haraman ba ya harimu minha ya harimu minha fa za launu ka fita daga makka ka je jirana ka dauko harama ka dawo makka wani abu ne daban wa sunnatuhu launun akhar sunan mu za ta kuma da ya taho daga wani gari ya tsaya ya tsaki harama wani abu ne da babba iri ne bane wabillahi tawfiq malam yace faslun wa minha istihbab istijabatu llahi li rasuli sallallahu alaihi wasallam du'ahu li taqifin an yahdiyahu mun ji yadda Allah subhanahu ta'ala ya amsa addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da addu'ar da yawa saqifa cewa Allah ya shirye shi su wa ya'ti bihim Allah ya sa su da kansu musulunta wa kad harabu annabi bai wannan addu'a ne bayan sun yaki shi wa qataluhu sun yi mishi sun yaki da shi sun yi gwagwarmaya da shi wa qatalu jama'atan min ashabi sun kashe mishi wasu cikin sahabbansa mutum 12 wa qatalu rasul rasuli sun kashe dan sakon dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu ilayhi ilayhi yad'uhu ila Allah shine urwatu dan can da aka tura musu yaje musu wa'azi kuma hada kulli duk da wannan ta'annatin da suka yi ta yi fada'a lahu sai musu kyakkyawar addu'a walam yad'u alaihim ya musu mummuna addu'a kuma inda muka mata darasin da ya gabata ba a so ka dinga yin mummuna addu'a ba a so jama'a san hatta irin addu'o'in da muke cewa Allah ya kawar da wani daga shugabanci to mu dinga cewa Allah ya kawo wanda ya fi shi Allah na iya kawo da shi ya kawo wanda ya gaza shi gurano aka yi haka ba ma son wani shugaba sai mu ta'addan Allah ya kauda shi Allah ya kauda shi ba ma cewa Allah ya canza mana da wanda ya fi shi kaga babu talazumi Allah na iya kauda shi sai ya kawo wani kuma sai ya fi shi muni ma'ana ya gaza shi nagarta daga ba a son ana yin muguwa addu'a ga ƙasa ga al'umma ga ainihin shugabanni ga ƴaƴa ga iyalai ga ɗalibai ga duk mutane ba a so kana mutane muguwa addu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da la'anta da tsinuwa da abin nan ba. Balantana kuma ka zo da sunan wa'azi kai ta tsinuwa kana Allah ya tsinewa ne, Allah ya la'anciwa ne. Jama'a gaskiya wannan ba addinin musulunci bane. Mu kiyaye mu daina ko ko a abin nan a cikin huduba ko a cikin wa'azi ko akan Facebook ko a da'a ashar ai ta tsinewa mutane musulmai ne kuma. Gara kafirai wannan akwai halin da za a tsine musu. Amma musulmai biyar ta kai ta kawo a nema musu shari'a shi yanzu wannan ka kafiri ne ma da bai nema musu shari'a kafirai ne masu a lokacin amma annabi musu addu'a shari'a amma inda ni ne ko kai ko irin tsine musu albarka ko za mu ci gaba da Allah ya tsine musu albarka wani ma yana ganin da Allah kace Allah ya shiriwa ne kafiri sai kai kai ta annabi Allah kace da Allah ya shiri wai shugaba Amerika ne ni ban ma san wai shugaba Amerika ana ganin shi ne shugaban kafirci duniya ko kuma wannan da yake take kafirci nan mai sunan shi Vladimir Putin ka ce Allah ubangiji ya shirye shi sai wani ga ya raka ce Allah ya shirye shi in Allah ya shirye shi ai an samu saukin bala'i ko da rai musulunta an samu saukin bala'i kuma aljanna zai shiga in ya tuba taka ce kafircin shi ya kai da su Abu Sufyan da ne san da suke kafiran su ba sun tuba sun musulunta ba misali kenan da ba don haka babu kyau muguwar addu'a babu kyau bata zo a cikin sunan na addinin Allah ba ka dinga yin kyakkyawan fata da kyakkyawar addu'a duk da kai wani dan uwanka addu'a kyakkyawa ala ala zaharil gai baya wajen ko bai sani ba malaiku za su za su dinga maka wannan kyakkyawar addu'a amma wani fa zai tafi umara jama'a ya dinga addu'a yana tsine ma ogan shi na office ko wani commissioner da ya hana shi kudin shi ko wani sarkin gargajiya da ya hana a bashi wata mata ko wani limami da ya taba ba da shaida akan shi aka hana shi aure duk ya ci tsitsi ne musu yana kiran sunansa a bakin Ka'aba yana tsine musu zaka ji mutane suna wannan haka a tahajjudi haka a wane ne zaka duk babu kyau sama mutum ya zama mai kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kul khairan aw liyasmut in kana da imani da Allah da ran tashi alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka faɗi magana ta alheri ko kuma kawai ka shi magana alheri kuma kowa ya san me magana alheri Allah shi kyauta وما هذا كله تعاله ولم يدعو عليه وهذا من كمال رأفته wannan yana nuni zuwa ga cikan tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi da rahmatsa wa nasihatihi salawatullahi wa salamu alaihi da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da san nasiha wato ya samar da abin alfaru ga al'ummar sa wataƙila inda ya musu adda ya ce Allah ya tsine musu to da hayin tsinuwa za su ci gaba da bin garin sai zama gashi garin ƙasar makka duka ƙasa musulmai ƙasa ɗaya ba kuma ƙasar tsinannu to sai sun damu kowa da ke wurin tsino na yanzu ta yana sun zuwa ga duk jama'ar da ke kewaye da su wa minha kamalu mahabbatihi as-siddiq lahu kamalu mahabbati as-siddiq lahu daga cikin abin da ke cikin wannan hadisi na wannan kissa na fa'idoji shine akwai nuni zuwa ga tsananin cikar kaunar da Ibn Abubakar Siddiq yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu taqarruba ilayhi da yadda yake so kullun ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahabbuba bi kulli ma yumkinu da kuma neman samun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da zai iya wani haza saboda haka ne Ibn Abubakar na shida al-mughira ta an yada'ahu huwa yubashiru annabi sallallahu alaihi wasallama bi qudumi wafd al-ba'i shine kaga ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama cewa don Allah afwan ya roki mugira cewa don Allah mugira ya bashi wannan alfarmar ya zama shi zai fara gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ga tawagar wakilan jama'ar ta'ifa sun zo yakuna yakuna huwa alladhi bashara wa farrahu bidhalik haka yake amsa ko wannan basharahu din ba haka yake ba a asalin nuska matuta ya kuna huwa allazi sarrahu wa farrahu bidalika ya kaga riga faɗi maganar musha dan ya zama shine zai sawa annabi sallallahu alaihi wasallama farin ciki ya yaye masa damuwa da haka wa hada yadullu ala annahu yajuzu lirrajuli an yas'ala akahu an yusirahu bi qurbatin min alqurab ga wata sabon magana ibn qayyim ya kawo wata magana cewa wannan hadisi wannan kissa tana nuni zuwa ga ya halasta ka nemi wani dan uwanka musulmi ya baka dama ka gabatar da wani aikin lada ya zabe ka akan aikin ladan shi yakura ya halasta jibul qayyim wa annahu yujuzu lillahi an yusira biha akaw kuma ya halasta kai ma aka neme ka da wannan aikin ladan to ka ba da dama a yi kuka ce wallahi ba zan ba da dama ba misali limanci ne zaka ya kashi sai da Allah ka banne limancin nan sai da samu ladan mutane ko arama da Allah ya kubani ni da bakin nan shi to ba ku mi sura zo kaza dan Allah banne wannan sadaka wani mai neman sadaka shi da Allah yau ni zan kawo abincin bude bakin nan wa alaji kai hakuri ne zan kawo shi shikenan ba komai ba komai kaga ya ka ne ka roki alfarma a ba a barka kai wani aikin kirki kuma an baka dama yace to ya halatta yace wa huwa qawlu wa qawlu man qala min al-fuqa la yajuzu al-ithar bil qurbi la yasih yace maganan wannan su daga cikin malaman fiqh da suka ce bai halarta ainihin wato ka ba wani dama ya shiga gaban ka a aikin lahira ba yace wannan magana ba ta inganta wannan magana ce shi da kanshi a wani wurin ba haka ya faɗa ba ibn qayyim yana da maganganu akan wannan mas'alar a wurare banda nan a cikin littafin shi dariqul hijratayn yayi wannan magana da hijratayn da kuma littafin ar-ruh in ka koma littafin tariqul hijratayn a cikin juz'in shi na biyu daga shafi na 448 zuwa da 50 da kuma ar-ruh a juz'i na biyu shi ma daga shafi 386 zuwa 388 yayi magana take akasin wannan to kuma wancan littafin su ya fara yi sannan ya zalu ma'ad daga baya to kaman ka ce wannan shine ra'ayin shi na ƙarshe ke ko kuma musamman ka kalli ɗaya daga cikin littafin a cikin ɗariƙul hijira ta yi ya raba gida biyu ne ya ce akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba dan ana magana ne akan faɗin Allah subhanahu ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutanen Madina wanda suke gabatar da wasu akan su koda suna bukata abin yace to in ka kalla duk abin da ya faru da mutanen Madina da suka yi sun yi ne akan abun duniya to akan abun duniya falala ce ka gabatar da waninka a kanka amma akan abin lahira su ne alƙurar yace to a nan fa ba daga kafa bai halarta ka ba wani dama ya riga ka samun lada ba saboda wasabiqu ila sabiqu ila mafsirati min rabbikum sabbi ma da kuma ire-iren su misali hada falyamal al-amil fasiru ila Allah ya takawo ire-iren wadannan cewa aikin lahira baka barin wani ya riga ka ko ka ce shi yayi kai ka hakura amma aikin duniya ana yi a can haka ya fara to anan kuma kaga sai can ga magana ai ce malaman fiqh da suka ce ana ba a yin haka magana su bata inganta ba malam fiqh na Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi aka ce Allah Allah shi gafarta mala mutum ne yake da damar da zai yi wani aikin alheri sai wani dan uwan shi roke shi yace ka bar ni ni kana ganin ya bar shi yace a a la yujibu ni zalika ba abun baya burge ni ka bar wani ya shiga sahun gaba kai ka koma sahun baya misali amma da Allah bari ni sai a sahun gaban nan ya fara da shi bismillah kai ka koma sahun baya ko kuma misali ka hada kudin ka zaka je umaran nan ta azumi da yake cewa ɗaya take da aikin haji ko wani ya ce to da Allah wani na rasa kujera kwata kwata babu kujera babu jirgi ka ya kudi ka ban mana wannan tikitin ne in je da shi ce to ba ku ga alaji yayi kyau ko ko kamar da makwatance da sadaka ko ciyarwa ko wani abu makamancin haka ko biya wani kudin asibiti ko gina masallaci ana cikin gina masallaci ne zai ce jama'a kowa ya bari kowa ya ɗauko shi ni kaɗai zan gina aka mun zamu ce to alhamdulillah ai alhaji ya wuce shi duk ba ka muke ji ba yana sallah yana sallah yana kamar kai baka so to wannan duk bai halatta a yadda ba in ji Imam Ahmad ibn Hanbal saboda aikin lahira ne su ake ayi gaggawa ayi musabaka wajen yin su kuma ga hadisi da suke nuna cewa akwai mutumin da zai shiga aljanna saboda aiki akwai wanda zai shiga saboda kyakkyawan niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da dukiya yake aikin alkhairi zai shiga aljanna da malaikar sunna shi wanda yake fatan ina ma ya samu ya irin wannan aikin alkhairi kaga a shi ba zai fatan cewa to tunda wani yana yi ya ya wadatar da mu ba ni ma in samu in yi irin na shi kaga su yi musharaka ke to da haka ne malamai suka wanda tana amma ibn qayyim anan shi kamar kace ya canza fatawa ne yace wa kad akharat aisha umar ibn al-khattab bi dafnihi fi baitiha jawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu ala umar zai yace kuma gashi nan mun gani cewa Aisha radiyallahu anha ta zabi ta ba Umar dama a rufe shi a inda za ta ajiye wa kanta a ɗakin ta ne halak malak inda aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rufe sayyidina Abubakar Siddiq kamar da ke cikin Bukhari cikin kisan mutuwa Umar Umar ya tura yace aje a roƙe ta in ta yarda a rufe shi a wajen bayan an roƙe ta ta yadda ya ce matsayin shi Abdullahi babu abin da yake mini muhimmanci ya zaka wannan a duniya amma in na cika in an je a ƙara roƙonta in ta yadda a rufe in ba ta yadda ba a kai ni bakiya yace ta yi ganin ido na ne da kwarjini na na Hanifa isa ta yadda bai ce a mata dole ba to bayan an rufe waɗannan guda uku daga baya Alhassan dan Aliyu ya rasu aka ce za a rufe shawarar ta ce ba ta yadda ba mutane suka ji haushin abin da ta ta ce a ya isa ita ta ga saddun zari'a ne kada a mai da wurin gama garin makabarta wasu kuma musamman su husaini da sauransu suka ja haushi adabiya ta su ja haushi har ma suka nemo suka ce za su zo da karfin tsiya sai su rufe shi sai na abu da rayu sai zai musu fara yake haba akan wannan za ku yi wannan rikicin uwarsa Fatima ba tana baki'a ba wani ba yana baki'a ba wani ba yana baki'a ba ku je ku rufe shi a baki'a babu ku sai suka ji wannan da tiya ta wannan da tijo sai suka yi karfe shi a baki'a daga rai ita ma sai ta haƙura su ciki ita ma ta cika a rinta a baki'a kawai za a iya ƙara wani amma sai ta haƙura to kaga ta gabatar da Umar akan kanta walam takrah lahu su'al bata kyamaci wannan roƙon da yayi ba wala walam tukra lahu su'al ba a kyamaci tambayar da yi ba wala lahal bazla ba a kyamaci kuma ita abinda ta bayar din ba wato ya halatta ya tambayar ita ma ya halatta ta bashi ai akwai abinda idan ka roki wani za a ga baka kyauta ba ko shi ma kuma in ya hana ka za a ga bai kyauta to ba irin wannan bane wanda ya ce manzo Allah sai kuma ya manzo Allah wannan rigar ta burge ni don Allah ka bani shi kuma annabi an mai kyautar rigar kenan ya shiga gida ya saka ta Sadu sallallahu alaihi ya shiga cikin gida ya je ya cire mai sabai suka dinga ci mutum baka kyauta ba ma'ana irin wannan da ya kamata ka ga mutum abin da kaga yana so hular shi ta sallah ranar sallah ya saka kuma tunda ka san mai kyauta ne ce da Allah ba ni ita bai kamata ka ga wannan roƙon ba ko to shi kuma in har ya cika mai kyauta in ka roƙe shi bai kamata ya hana shine walam wala lahal badal wa ala hada yace karkashin wannan idza sa'ala ar-rajulu ghayrahu an yuqtirahu bi muqamihi min as-saff al-awwal idan wani ya roki wani cewa kabban na tsaya a sahun na farko lam yukrah lahu su'al ba za a ji kyamar me yasa ya tambayin ba wala lidhalika al-bazla wala yukrah lahu su'ala wala lidhalika al-bazla ba za a ji kyamar me yasa ya tambaya ba ko kuma za a ji kyamar ba makruhi bane shi kuma wancan ya dawo baya ya bashi ainihin wannan sahu'in na gaba kamar yadda muka kwatanci irin waɗannan mahalli ne na saɓani na ainihin abin da na ainihin malamai kaga shi sai na umar suna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bukhari shi ma nabi da ya sha zuma ko madara ko nono wani makamancin haka a ka'ida su zai mika wa wanda yake damu sai zama wanda yake damun wani ɗan yaro ne kankani kuma ga dattawa nan su umar su wani sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai yaro kai da ni kawai da tawannan su fara sha kuke ce wallahi la utiru biha ahad ce wallahi ya manzo Allah bazan ba kowa ba albarkar bakin kan nan nake so kai tsaye ban yadda wani ya riga da tunda dai ni ne a position din da ya kamata a baya to kaga kenan ashe akwai inda zaka kida akwai kuma inda zaka iya danganta wannan za a ce ta kida saboda yaro ne ko saboda albarkar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko makamantansu amma dai su mutanen Madina su sun shahara da cewa abu inda na duniya ne to bi tsili musido kaga mu kuma aka haka mu kuma abu na duniya ne ba yadda za a yi gabatar da wani abu bangilaci wani samun kuɗi ne wani kasuwanci ne wata harka ce siyasa shigon wani mai mulki neman aure samun abin nan ga wasu filaye ana rabawa za a bada allocation ko ga wani auction na motoci ana yi ko wasu appointment ana rabawa ba yadda za a yi ka ce bari ka zaɓo wani ya yi kai ka bari ko a ce ga wasu gonaki nan sun fi kyau sun fi yabanya sun fi taki mai kyau ƙasa mai kyau ka ce to wani an sani barin an shi waccan ta ɗan daurin nan na fafata da ita tunda na fi ka ƙarfin siyan taki kai baka da ƙarfin siyan taki ba wanda zai wannan kirki yanzu zamanin kirki ya ƙare yanzu ko zamanin alaniya Allah shi kyauta bar mu saurara nan insha Allah sai Allah ka mu darasi na gaba صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله